قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى وأذن في الناس بالهج ياتوك رجالا وعلى كل دابر ياتين من كل فج عميق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم تقدم حديث أقباته
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فحجوا راه مسلم والنسائي والترمذي وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد الحج فليتعجل رواه ابو داود واحمد وزاد فانه يمرد زاد أحمد وزاد احمد فانه يمرد وتدل راهلته وتدل راهلا وتعر الهاجة
wannan shine wannan ziyada hadisi ne hasan akwai abin ga akan shi an kai ta kawai sai san shi wala hadisi hasan da gairi yana da wata hanya wallahi ga hanya akwai matsala don haka hasan da gairi wadda na ambata cikin takhariji don haka yana aiki alkhairi kawai asalin shi yana da asali wasaru ila magfiratin min rabbikum kagan za a aiki alkhairi sun ma aiki hajji yana cikin ayyuka alkhairi manya aka sa kana taswifi zan yi bare in biya yanzu kamar yanzu a an buɗe biyan hajji yanzu ko duk duniya yanzu an yi ta wata ci zuwa wata biyu an ruhi wanda bai biya ba shi kenan a ga irin waɗannan daga yanzu ɗaya daga yanzu zuwa wata biyu zuwa uku in sun kare ba sake kuma buɗa dama najeriya ta haji daji to sun yi magani sun ce ko mutum guda ya biya shi za a yi an kaga dai irin wannan gaugawa ga alkhairi to yana da kyau na
نعم وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراهلة تبلغه إلى بيت الله ولم يهج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك لقوله في كتابه لقول الله لقول الله في كتابه ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا رواه الترمذي والبيهقي hadisin bai inganta ba marfu'a amma zai zo nan gaba inganta min kalam Abdullah Mas- abin nan imam abin nan ga Umar ibn Khattab haka bai inganta ba marfu'an eh وقال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار وينظروا كل من له جدة فلم يهج jidda hali amma ana sa ويجب عليه الجزية وما هم بمسلمين راه سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري wani hadisi da yawa abin ban mamaki malamai manya sun haɗa cikin kuskure ga hadisi sun inganta shi kuma bai inganta ba cikinsu akwai munziri akwai waninsu da yawa haka wanda suka tahi a kan kaza ƙalu ga yanan kamar imamu sayudi ya kawo ƙalin munziri isnadu hasan kamar zakar zalika anhu ibn mulakkin ibn munir wa qarahu وقال حافظ ثابت بن حجر بالتلخيص تحقيق شيخنا محمد الثاني akwai tahqiqin at-tamiz shi a suna asalin littafin amma ya zo shahara da tafis al-habir amma shi prof ya yi tahqiqin sai sunansa na asali at-tamiz ina ji ni ne na harko da littafin heto ni na fara samu ne ina makka ko da an ka kashe malam jafar littafin nau yana wurin malam jafar sai daga baya shi furobe an so man shi ina fara samu littafin da wannan shekara sai muka samu dile da dawowa to na shiga maktaba don shi dama furobe ya ya yi abin ga da su masu ga maktaba ya sun biya shi ya aiki bai ma san da labarin ba sai ga shi ya yi do ni na fara samun shi ni zo kawo shi sai malam jafar ya jiya sai ya ce a bashi to yana nan sai ga abin da ya samu gare shi Allah ya ji kansa sai daga baya shi je ya musu magana ce akwai littafin wanda yake ya a ranar ba ka littafi ne mai kyawu kuma malamai sun yaba ta haƙiƙin shi prof sosai in za a hala ga littafin talhis suna cewa to ta haƙiƙin muhammad sani amma da tamiz ya sami a tamiz amma kan sai ce a mashhur bi talhis al-khabir mujalladi biyan ne akwai shi kasuwa ɗan tsada amma na'am a kula halin kurmi sai ya tsada ɗan mai daraja to kaga nan sai habis ka ciya wala hu ɗariƙun sahiya illa annaha mawqufa ra'a sa'id mansur wal baihaqi to wannan har har abin nan bazakar asar sai wudi ma cikin tuwar mansur yace akhrajahu sa'id mansur bi sadrin sahih an umar duk wannan kuskure ne kaza qalu wala qan al akh asar an al asara dayfun fihi al inqida bain al hasan basri wa basri wa umar لأن الحسن لن يدرك عمر بما رزق عمر بقى wala sami minhu la'annahu la sanatayn gashi nan to sai da kawo magana ibn abdul hadi babban almajirin abin nan shehul islam yake cewa gashi nan wa qala ibn abdul hadi fi tanqihi tahqiq littafi ne na musamman yana da fa'ida sosai zai la cikin na sauraya gare ya dogara ga wannan littafi to shine ka cewa wa hadal asar wasa لأن الحسن لا يسمع من عمر هكما أبو إسحاق الهويني الله شكرا شيما نلتا النافلة ما لا يسمع النافلة أكل تا ما ننسى شو ناصر الألباني عند النافلة على أحاديث إن الألباني وإن بيكاوى يا تدسو أدري أدري shi yanzu dari na farko sun fita dari na biyu suka fita an ka gami to ban sani ba ko ya ci gaba inda ayyukan na suna da yawa sai ya ɗauka ya ajiye wanga shi kana shi ne annafira ya hadis abin da abin da ifa wal mawdu'a to ciki ma shi ma yayi magana yake cewa sanaduhu da'if wa la yakhtalif ahad an al-hasan al-basri la yadruk umar bin khattab tanbihum وقد ذكر العلماء تخريج سعيد منصور لهذا الأثر بسننه لكنه لم يطبع اسم أحاديث الهدي من الكتاب إلى الآن هو سنينا في هدي النهاية هو بقابة سيهركو دانك بقى دقا هركون لهارة مجلدي بيو سيدك قرشي أنك بقى مجلدي شدة وزن تفسير أما سكاننا بهتوبة سنينا هزوان والله أعلم na'am وقال المؤلف عن الحسن بصري بما أنه موقوف على حسن البصري وليس أمر كذلك بل هو من قول عمر رضي الله عنه كما في التخريج don da ya ce kaga amir hassan basari shi ya ƙara wannan magana umar ce asan rawato shi ta hanyar umar a dai wata inganta ba fa'ida saha an umar bilaz la yamut yahudiyan aw nasrani wannan lafazi lalle ya tabbata umar ya faɗi haka wanda duk bai zuwa ake haji ce duk ɗaya ne ya mutu ba yahudi kuma nasari irin wa'id ne saboda ba yahudi da nasari su ba zuwa aikin haji ya kula haka rasu marat sai ce rajulun mata walan hujja kuma waje da lizaka sa'a hallar sabila kuma hanya babu matsala liman isra'ila sabila yana da hali ko ba matsala hanya to ya mutu wa yahudi ko nasari wannan ya tabbata umar ya faɗi wannan akhrajahu al-bayhaqi bil kubra قال حافظنا كثير في تفسير هذا إسناد صحيح وكذا سهو حافظ في التلهيس لكن وانا دي كذاة نوغا مغانا تا انغانت لغا عمر أما وانغا حديث da an karo to ga Umar bai inganta ba sai dai wannan na'am na'am wa an sayyid ibn jubair rahimahullah qala bata dijarun musirun lam yahujja falam usalli alayhi wa annabi sallallahu alaihi wasallam man hajja ولم يرفث ولم يفسق رجاءك يوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم عن wancan أبي hadisi هريرة na sa'inu jubair sa'inu jubair tabi'i ne jalil almajirin abdullahi bin abbas kuma abdullahi bin umar wata rana ana cikin majalisi sai abdullahi bin abbas ya ce shi tashi kai ka- karanta ce karanta ka kace ya kai in gyara maka haka mutum ne wanda hajjaji ya kashe imamu amana ce ha babu ban- babu lokacin da hajjaji ya kashe sa'id duk duniya ana buƙatar ilminsa don haka ya ta'addi sosai kashe sa'id to shi ko sai da ya mai addu'a bayan ka sai da yan kwanuka shi ma ya mutu ana cikin manyan malanci mutum ne baki irin shi sa'id din don haka wannan lafazi ga yana na tambayi bai zo da lafazi daga magana ba amma daga aiki ya sani ce lam arahu bi hadha lafz wa bil musannaf libn abi shayba fi kitab al hajj fi babu ar-rajul yamut wa la hujja wa huwa musir yace wal khallal bis sunna qala sa'id ibn jubair min qawlin yace law kana li jarun musir kuma mata wala hujja lan usalli alai wannan shine lafazin amma cewa yana da makwabci ya mutu bai je mai sallah wannan lafazi babu shi amma ya ce da yana da wani wannan bai sanadin sahih wa ka za zakar hukur dabi fi tafsiri wa sayyid fi dar wa azahu ila ibn abi shayba wa sanadu sahih wa za qawlu wa ma azahu al muallif fi'l kaga akwai banci wancan aiki ne to bai tabbata daga aikin shi sa'id amma ya tabbata min qawlihi na'am wanga hadisi na biyu ingantacce ne wata yi نعم الإخلاص وهدار النية في جميع الأعمال والأقوال والأهوال الزاهرة والباطنة an tuna kawar ya da salihin imam na rahim Allah da shi ya fara wannan kyautata niyya yin abu don Allah shewan amrun aziz dole sai ka ta bibiya don in ba haka na ba kawai sai ka jika ka shiga wani wadi dole kana yi kana makanka hisabi shin don Allah ka kai ko ko a'a Ah, Muhammadu Bello dan cewa a cikin infaqul so yana ce yana ganin baba na in ya shigo sai karanta sai ya tsaya can waje ta can hanya gida sai shi Bello ka tambaya cewa na ga baba in za ka shiga wurin karantar da ma ɗalibai sai ka tsaya ce ina halarto da niyya ne ina halarto da niyya ina yi don ina nuhin yi don Allah bayan shigo ba in burge in karanta haka ibn taymiyyah rahimahullah akwai hadisi suna bi Dawud cewa ya ce wannan hadisi a san karanta shi duk malami kayan hawa darasi don ya halarto da niyya wanda zai sa a karanci ya ta lahiya abin yana da kama waya wallahi musta Allah ka taimake mu na قال الله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره wacce الكافرون ayar ka karanta ba ta ce ga to قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين lahudin shi ne ba akwai lahudin وقال تعالى فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وقال أيوة.
تعالى kai ma وذلك دين القيمة eh dole akwai قال تعالى قل إن تخفوا ما في, صدور ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وقال تعالى لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
wannan duk ayoyi da ka nuna ikhlasi muhimmanci ikhlasi da sauran suna وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم hadisi mashhur malamai da yawa sun yi aiki gare da kwanukan gani ga al'imla na shi imamu nawayi ya imla imam ga hadisi kuma da fa'idodi da a ciki malamai da yawa kafin shi su yi da bayan sa akwai na sayudi akan wanga hadisi risala mustaqilla ta sayudi akwai ta kuma yanzu akwai ta shi nawawi akwai ta kafin sa wasu malamai saboda hadisin shine asali ga kowane babi ana son ga ko duk rubutun za ka yi ka fara da shi yasa imamu bukhari ya fara da wannan hadisi a cikin littafinsa da shi ya fara na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم wannan ruwaya ya ya rawaito ruwa da ya kassara akwai muhimmanci ruwa ta gaba walakin zai la qulubikum wa a'malikum su ma wada Allah kallon zuka ta kai kallon aiki fa suka ce yi abin yayi ina min Allah da zuciya ko aikin ka ma din ga wata ruwa nan ta taliki da ni na ya tambayi ya kamata ya kawo ruwaya da ta zo walakin zai la qulubikum wa a'malikum kuma shi wanga ya rawato shi din musulun ya rotu ba ga bai kamata ba ya kassara.
Wa ƙwada na biyu sallallahu Alaihi salama inda Allah yi wuƙid duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, wa la wuƙil imana illa liman yuhibbu, an ibn mas'udin.
Shi ma ga hadisi ya yi maganganu a kan ingancinsa, albani Allah shi kansa ya yi magana biyu. Farko ya ta'afa hadisin, can daga ƙarshe cikin targib sai targib yadda ya hassana shi. amma allazi tarja indiciya da ifi da dalilan da na kawo nan akwai wahami da ibn al-qayyim rahimahullah cikin kitab ad-da'wa dawa cikin sunaye ne ko littafin fasal hadis ila tirmizi wa laysa fi hadisin tirmizi bai roto shi ba asalin imam ahmad da hakim suka roto shi da sauran malamai da na ambata wahami ne ibn al-qayyim rahimahullah na'am birrul walidain قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى والجار ذي الجنب والساهب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وقال تعالى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في آمين عن اشكر لي ولوالديك إلي المسير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو wanga hadisi ma ya cikin hadisai da malamai suka yi magana a kai albani da ya inganta hadisi sai daga baya ya bayyana hadisi ne mai illa kuma illa bayanana sai taraju'i na cikin taraju'at ɗinsa amma dai hadisi yana da shawahid wanda yake yasa ya hassana hadisi yana da shawahid da ya inganta shi daga baya sai illa ta bayyana daga baya akwai wasu shawahid waɗanda yasa ya hassana shi wani yana gani na bi abin saboda wannan shawahid ɗin aƙalla za su ba da dan asalin hadisin da inganta shi bai lura akwai akwai jahala wani rawi a cikin isnadin to shine sai daga baya bayyana gare shi kai ne sai taraju in shalalliya ya bayyanta akwai matsalar da bai bayyance ta ba na illa in shalahu shahid akhar na hadisi abi huraira gashi nan dai da kawo zuwa arjal suka rawu hasan bihi wasan hu gairihi وقاسا لغيره في ألبان شيء صحيح نعم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى أي قال ذلك ثلاثا شيء ثلاثا نعم قلنا بلى يا رسول الله ثلاثا مرات قال الإشراك بالله وأقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة وقال صلى الله عليه وسلم من دل وقال صلى الله عليه وسلم من فدل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل لا لا يقبل منه صرفا ولا عدلا إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويحسن إليها ويطلب رداها رواه أحمد وأن حديث بابش wahami ne shira mallan ya la ya kharju imam ahmad aslan shi malam da ya kwaso shi wani wuri in shi la asara da ma zakar al mu'allif inna ma naqalahu insha Allah min kitab al kaba'ir wanga da ne yi magana bara kyawun mansuba ila hafizin hajar walaki an fi ziyadat la tujid fi nusxati sahiha kuma haqqaqa zalika shay mashru' al hasan salma bi ta haqiqi wannan ma zakaru haitami makki wancan littafin da ni ce fi zawajin biduna azu bai ce ga wanda ya tada shi ba wa qala yace warwayat hadha alqissa bi afsad min hadha wa zakarahu wa qala rahu ahmad qultu na'am amma ya roto hadisi amma ba da wanga lafazi ba lakin biduna hadha alqida wanda an ya ambata laysa bi musnad bal la asla qala abdullah ibn ahmad fi musnad abihi wa kana fi kitab abi hadathana yazid ibn harun anna fa'id ibn عبد الرحمن ko qala samitu عبد الله بن ابي بن ابي اوفى صحابي وذكره وليس فيه هذه الزياده نعم ذكر حديثا اخر ثم قال عبد الله فلم يحدثنا ابي بهذين الحديثين ضرب عليهما من كتابه لانه لن يرضى حديث فائد ابن عبد الرحمن او كان عنده متروك الحديث وحديث na Ahmad da ishara ba shi ne wanda ba mana babu wanga lafazin da ya kawo yanko kuma hadisin na asalin hadisi da ihu jidda wanda bai kawon ba eh haka hadisi ne la asalahu da wannan lafazi man faddala zuwa ƙarshen hadisin eh kuskure na'am
na'am wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan alwari nayi tambihi ga wata matsala yana da kyau ishe tambihan al'awwal laysa fil hadis tasmiyatu shab da alqama hadisin ya shahara cewa wani yaro ne ya kasance yana saba ma mahaifiyarsa alqama sahabi ne da ya mu- ya rasu sai ya kasance manzon rama ya ce a je a yi mai sallah to an kaga abubuwa na ƙarshe yanka ce yana faɗa da mahaifiyarsa ya ji ya roƙe annabi ya roƙe ta tace ba ta yahe masa sai ce a kunna wuta a sa yaron cikin wuta rashin ta gani shi ne tace ta yahe masa sannan zai mutuwa bai da mutuwa ba sai ya kalmar shahada na ji hadisi ne mashhur ba babu shi gaba ɗaya shi ma kamar zakar iri na azrafi kaba'ir kullum ma fi kitabul kaba'ir ga wata ƙa'ida da na ambata ga bitta tabba wani iskira a nau yana iya bincika aka siyaka amma ni da abin da na bi kullum ma fi kitabul kaba'ir almadbo min ziyadat waɗancan isoshi da sauransu bazar inna ma yuqila min kitabi haitami almakki azwajir an iktirabul kaba'ir wa qad ashara ila hadha alqissa zahabi الميزان وقال ومن مصائب داود بن إبراهيم حديث جعفر بن سليمان da ta fa'id an ibn abi aufa fa zakaru qissam mutasara amma babu magana ambaton shi wannan shaf din alqama babu wannan kalma asani qad azal hadis ila ahmad munziri fi targhib amma bidun hazi ziyada wagga da shi malam ya kawo wagga za a kharaju bai haƙi shu'ab wa qala tafarradu fa'id abu warqa wal haytami bi maj'a wal haytami في مجموع الزوائد وقال راه الطبراني وأحمد باختصار كثير وفيه فائد أبو الورقاء ومتروك وذكر ابن الجوزي في الموضوعات ذاك أصل حديث akwai shi amma ba da wanga ƙarin ba wanda nan ma ya kawo shi wanga ƙarin babu shi asalan amma hadisin kuma da ifin jiddan ne wanda ya zo amma kuma babu ambaton cewa wannan saurayin sunansa alƙama akwai wani tayi na Muhammadu Bello Garo Walidai yana ana samun shi kasuwa yana cikin ya ambaci alƙama da sauransu duk dai na aka samu hadisi amma babu asali ga cewa wani wai sahabi da cikin alƙama ya tabbata tabbata ba kuma da ihun jiddan shi na'am نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة وإن شئت فأدع ذلك الباب أو أحفظه أخرجه الترمذي عن أبي درداء akwai tambihi qawlu fil hadis fa in shita fa da zalika al-bab aw ahfizhu zahiru annahu mudrajun min qawli abi darda cewa ba magana manzo ce ba sallallahu alaihi wasallam asalin inda magana manzo ta tabbata alwalidu awsadu abwabil janna amma abinda ƙari to magana saboda asali ya wani ne yazo yace ubanai ya umurtai wace ta umurce sun sa sabani yace to ni ban ce ma komi bari faɗa ma hadisi to shi asali ba haka wa yu'ayyiduhu ruwayatu abdurrazzaq حدثنا سفيان من سفيان الثوري عن عطاء به لا يذكر منه إلا الوالد أو سد أبواب الجنة حتى يزو قال هو كما كان باتوبتي قالوا الباني رحمه الله في الصحيحة shi ya ce wannan ƙari in shi ta to ba maganar manzo bace sallallahu alaihi wasallam maganar Abu Darda shi na ya ce na'am wa qala sallallahu alaihi wasallam isnani yu'ajjiluhum Allah fi dunya البغي وعقوق الوالدين رواه الطبراني عن ابي بكرة wai mana duk mai waɗanga abu Allah bai bari sai ran tashin kiyama duk mai zalunci saban uwaye sai ya gani a ƙasa shi ma sai ya zalunci ya ci shi ko ko sai ya samu yaya su ma su yi maiwa da mahaifansu Allah ya tsare
وقال صلى الله عليه وسلم إذا ترك العبد إذا ترك العبد الدعاء لوالديه للوالدين فإنه ينقضي عنه الرزق ورواه الديلمي shi wani hadisin mawdu'u ne hadisi ne na ƙarya ibn jawzi ya ta shi mawdu'at ya tabbatar da hadisin na ƙarya ne al-muttaham bihi yuwabili daga tasgirin jabir وهو أحمد بن خالد نسبوه إلى جده لأنه أحمد بن عبد الله بن خالد فإنه قصدوا تدليس ومحرم وقال سيدي cikin abin akwai littafi na waƙarar hakim fil madkhal ila ma fi sahih min as-saqim fi sha'anin jawabiri yace Ahmad bin Abdullah na Khalid Jawabiri al-Harawi harawiya tana cikin afghanistan yanzu yace kazzabun khabith alwada ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadithun kathira fi fada'il al-a'mal ghayraha la yahillu kitabatu hadithihi ولا روايته بوجه من الوجوه وقال بمدح الى معرفه الكتاب الكليه شي حاكم ومن هذه الطبقه جماعه ودعوا الحديث اثباتا ويدن نيمان لادا كما زعموا يدعون الناس إلى فضائل الأعمال وذكر دغسكين سو أحمد إن wannan وقال البيهقي في جزء في حديث أحمد كوي بيهقي يا littafi sabo a cikin hadisan shi wannan mutumi ya tara hadisan to cikin muqaddima kafin ya fara yace fa inni a'rifuhu haqqul ma'rifa wa adu al hadith ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad wada alaihi aksar min alf hadith subhanallah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaya ɗaya da dubu akwai juz'in ana samun shi kasuwa na shi bai haƙi juz'in bi hadisi ahmad bin abdullah وقال صلى الله عليه وسلم أربع حق أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نئيمها مدمن خمر وآكل ربا وآكل مال اليتيم بغير الحق ولا آقل والديه راه الحاكم عن أبي هريرة haka yake amma a hadisi isnadin sa da'ihu jidda cikin sa akwai Ibrahim bin Khayham ibn Arak wa Matruk haka zabi ma ci gyaran hakim wa qala Ibrahim Khayham ibn Arak ibn Malik qala nisa'i fi Matruk haka ko shi a kula ba wai matanin ba ce to ga matani ba haka yake haka yake amma janibin duk abinda duk abinda manzo rahama ya faɗa mai kyau ne amma ba duk abu mai kyau ba ana mai faɗa a lura da wannan ƙa'ida daga sinadin da ihun jiddan na وقال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب يسب رجل أبا رجل ويسب أباه ويسب أمه رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن عاص akwai tambayi ga wanga hadisi da yawa na ji wasu yan uwa su ma malamai sun yi ma wanga hadisi rashin fahimta mara kyau wannan misali wanda ya fara da ya zagi shi ya zagi wanda ya rama ba ya zagi ba ko hadisi shi ma ingantacce cewa almutasabban fa'alal
Fa'al badi.
alal bari in mutum ya ce maka misali in ɓaci ne mai wani da kalma ya ce babanka ko mahinka ka ce kai ma mahinka to baka zagi mahinka ba shi ya zagi shi ya jawo ma kai kai kariya ne to haka nan hadisi wannan na magana ga ka jawo ma a zagi mahinka amma wani ya zage ka karama to kai baka zagi mahinka ba Na'am.
shi ya jawo an ka zage shi amma malamai suka ce in ka tausaya mai sai ka kyale shi ka kyale in ba karama ba to shi kenan amma in karama to shi ya zage waninsa wannan hadisi kawai da kuma gani zahiri shi na nabi ya ce mutum ya zagi uban wani shi ko wance ya rama to wannan da ya yi ya jawo zagin to shi adalai
Na'am.
eh ba ba wani in karama ba kai laifi ba Na'am.
saboda ga wancan hadisi tabbatacce ingantacce amma na ce sai uwa sai suna wani kwan hadisi ya duk kowa cikin su ya zagi uwayensa a ba haka bane نعم وقال صلى الله عليه وسلم بروا بروا آباءكم تبرأكم أبناءكم وإفوا عن النساء تئفن نساؤكم ومن تنسل إليه فلم يقبل فلن يرد هو- فل- فلن يرد على على على الهود alayya alhaul إيه، فلا فلن يرد alayya alhaul علي الهود bai gangara Rawahu a al-Hakim.
na na alkausar wanda an kama hanzari yake karba hanzari yayi tsaye to ba zai gangara ga tafki na ba sai da hadisi ne munkar bai inganta ba cikin isnadin ga na dogon tarihi a hadisi ne mai illa fi Khalid ibn Yazid kazzab wal hadis munkar bi- min kulli durqihi kadiba al alim masnu'a bi ahadis mawdu'a na sayyidi hadisi ne munkar Eh, munkar ya yi ma na lokaci ah, da ihun jiddan muni eh, galibi ba a kai shi ya zama mawzo amma kanan sani نعم eh da an kadiba tarihin wasu ma sun ce la asal lahu uqail ya ce ya hadisu shi rawin wani yari wanda ke rawaito wanga hadisi ya hadisu an istiqal bil bil bawadi ruba la asal lahu sai an bace wanga hadisi amma dai hadisi yana da shawahid amma dukan su ba su da kyawu don haka in ka gaggama su to hadisi ne munkar amma kaga magana haka take amma dai manzon ran bai faɗa ba نعم wannan shi zai nuna maka ba a dogara ga hakim ya hitar da hadisi a ce ai yana cikin musulun hakim ba a dogara gare don ya amince hadisan ƙarya imamu zahabi ya hitar da hadisai ɗari na ƙarya a cikin musulun hakim مم.
kawai da ibn kasir ya ambata don haka za a ga akwai matsaloli da yawa cikinsa na'am وقال صلى الله عليه وسلم بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك راه النسائي وأبو داود والترمذي وأحمد والحاكم عن طريق وعن طارق.
طريق الم- آه، المهاربي an ɗare عن طريق المهاربي أنا حديث لا أراه بهذا اللفظ وقرأ اللفظ مما هنا رسالة من حاربي بلفظ يدعو المؤطى الأولياء ويدعو آه، وابدأ بمن تقول أمك سيكاوش مم.
هناك شيء كنيه جنب بابه أما وان قال فزيك كبابه شهكا نعم kuma abu dawud bai hitar da wanga hadisi ba ya yi wahami kuma da shi turmizi مم.
wa ahmad duk ba su hitar da hadisi ba ta hanyar tarihi wannan hari نعم وتبعوه ولعل المؤلف وقع في هذا الخطأ بسبب انتصاره لتخريج العراقي don daga littafin iraki ya ɗauko sai intisari sai ya abka cikin wahabi na'am amma dai asalin hadisin sayi ne na'am وقال رجل يا رسول الله هل بقي علي من البر من- من من بر أبويّ shay'un شيء أبرهما به بعد وفاتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار الدعاء.
لهما shine as-salat addu'a asalin kalmar salat biloga ma'anaha as-salat وإنفاذ أحدهما وإكرام as-salat biloga صديقهما addu'a shi asali وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وابن هبان an malik ibn rabi'a as-sa'idi
wannan hadisi da ifi ne ga magana mafi inganci malamai wasu sun hassana shi amma dai hadisi ne da ifi saboda akwai rawi wanda yake da ifi ali ibn ubayd al-ansari al-madani shine da matsala cikin isnadi imam zahabi ya ce fi mizan la yu'raf wa hadisu fi bir walidain ba'da mutihima da ishara bai inganta ba haka ma abin cikin takariyar ce makabul ya ani in tubiya balan itabi wa habi haka hadisi ne bai inganta ba tare da ya shahara gaskiya amma bai inganta ba da ce as-salat bi ma'ana addu'a
wa qala bai halatta ka take wani sallah kai mamayin ka sallah irin wagga arkanu da sauransu ana nuna addu'a tare da hadisin kun yana da rauni na نعم وقال صلى الله عليه وسلم على خالف بمنزلة الأم رواه الترمذي عن البراء بن عازب وقال صلى الله عليه وسلم wannan nake cewa faqala ba adal muallif naj'atu fi azhar hadis ila tirmizi dun al-bukhari faqad kharjahu fi sahihi wannan ga ilmin takhriji illa ne hadisin da buhari musu suka yi ka bas shi ka faɗi wani ba su ba saboda su dan haɗe su an san hadisi ya inganta نعم da kace buhari an san ya inganta Na'am.
an ce musu to yanzu ya ce tirmizi tirmizi ba ko na hadisi ya inga- ya tabbai ingantacce kuma haka ya mizuri in ya ce rawar buhari shi addede amma sai zo ya ce a rawar tirmizi alhali buhari ya tadda hadisi yasa ana cewa abadan na aja ana ya yi nisa daga daidai kalmomi da malamai kan wanda su وقال صلى الله عليه وسلم حق الك- حق كبير إخوتي على صغيرهم كحق الوالد على ولده kawai da hausa رواه ka ce a- البيهقي عن سعيد بن عاص babban wa mai yi ga wannan kuskure asalin wanga hadisin ne ya ɗauke su ce usman na fodi ya yi magana cikin ila sunna cikin rabon gado wannan matsala ta daɗe tun lokacin su akwai ya ce sai kawai babban waye ma mai dukiyar sauran yan uwa sai ce ya matsayin ubansu yake ya ce wannan bida ya ce muharrama ijma'a ka diba ila sunna ya yi magana ga wannan ɗabi'a ta ta daɗe nan ƙasas- ƙasashen namu to kuma ashe ka ji asalin maganan ma wanga hadisai da hadisi ne da if bai inganta ba na'am
نعم وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رحم الله والدا أنا أعاد ولده على بره أخرجه ابن هبان والتوقاني أي لم يحمله على الأقوق بسوء عمله wannan malam shi ya fassara maka عن ma'ana علي kada hadisin bai inganta ba kuma kuskure ne da ya ce har ibn hibban ba harka ta yi bace نعم ibn hibban ya haka ce ibn hibban galibi ana nihin mai sahih to wannan ba shi bane نعم abu sheikh ne kowane ana ce shi ibn hibban نعم don haka a haru ibn hibban abu sheikh bis sawab shi wani littafi har yanzu ya zama mafqud amma su sayyidi sun same shi amma ba su sayyidi littafin ya bace ana ta bida ta har yanzu ba a gan shi ba. don haka kuskure ne cewa rawa ibn hibban sai a doka fi sahihi a tokani shi ma wani malami ne wanda ya tahi akan inganta shi asalin wanga tahriji mala ya ɗauko shi ne da tarijin iraki cikin na a cikin na ihya ulumuddin gashi nan sai ya ɗauko wannan daga abin musu yi da karo abin nan gashi nan yake cewa dalami firfi daus bi ma ya rawaito shi bi isnadi abu abdurrahman as-sulami malami ne sufi yana rawaito a hadisai na sufaye daga ana tuhumarsa وبه أيضا صدقة قال ذا في ميزان روان أبيه عن علي بن أبي موسى الردى وتلك نصحة مكذوبة وما آه، أمنت للرضا شيء يسه عنه هذا حديث ندي بيتبت بنا وقال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير تركي بغير قرينتها إهداها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الثانية قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الثالثة قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك shine ashahid an shkulli ولوالديك walidayka sai dai yake sala aqib ala isnad hadha al-asr na ta bincike ban samu isnadin sa ba نعم wala makanu yan uwa wanda ya samu sai ya abin nan wa qala akh dusawi Mm.
anna hadha al-asr zakarahu sarmaqandi مم.
bi bahar al-ulum tafsiri ne مم.
shi ma na koma bahar al-ulum da kuma ban gan shi ba مم.
la arahu fi makan allazi ahala ilayhi مم.
ولا قبل ولا بعده من الصوت التي عندي لبعد دار فكر بيروت والله أعلم ومعلوم أيضا أنه لا إسناد الموقوفات شيء سمرقندي وحركة بشي حديثي sorry.
baya kawo isnadi ga marfu'at fa kaifa bil mawqufat wani ma zakaro zahabi fi kitab al kaba'ir wanga al mansub ilay Na'am.
wa fi kitab al zawajir lil haytami al maki to ka ni dai ban ga wannan isnadi ba yan uwa ra- abin nan al ilmu kad turab daga wanda ya gani mu da Allah sai a ce maka na ya ka kokari na ban ga isnadin ba kuma ma cikin baharurin ban gani ba Na'am.
kawai da shi dan uwa ya yi ishara ga tarihi ne الدوسري eh Allah بر الأولاد قال الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم لا يرحم رواه أبو داود والبخاري والترمذي عن أبي هريرة أي من لا يرحم عباد الله لا يرحم لا يرحمه الله تعالى wannan yana cikin kuskuren tarihi nashi ya zai kaddamar da Abu Dawud akan Buhari ba a haka eh ya- ya Buhari sai Buhari aka bato wa sannan Muslim نعم sannan sauran ashabu sunan aka ce ya rawa Abu Dawud da Buhari kuskure ne مم.
da tarihi can na yi magana نعم can nice fa'ida ta ni al'ula ƙara zubaidi fi ittihaba sadis da mutaƙin نعم wannan littafi yana da muhimmanci ƙwarai jalladi goma sha uku ne ko nawa fi sha'an wujud hadal hadis سبحان fi الله kitab ihya wanga hadisin ma akwai magana shin ya zo cikin ihya usul ihya ulumuddin ko ina ba shi bane shine ko eh shine shine na shi ya shi littafin zubaidi ittahabu sadatu mutaqin ihya ulumuddin gaba ɗaya yayi masharhi gaba ɗaya سبحان الله duka to inda miza shi take inda ɗalibi musamman na hadisi ya amfana wajen takhariji in ya zo ya ce misali eh, imam gazali ya ce rahuwa ne to zai bi hadisi da yake na da tsawon hannu a cikin ilimin hadisin zubaidi zai hitan maka da hadisin da bi shi tiren tiren daga da yawa wasu wani bugu na iraki ma wanda ya tahriji to ba ka ganin hadisi amma ka dawo cikin wanga sharhi ya zo bai da ya zo bayan iraki ya ɗauko duk aikin da iraki a kan wannan Ya akwai shi iraki allah ji kansa aiki biyu yamma hadisan ihya'u shi iraki alkabir wasagir yanzu an buga kabir da ina sayi shi shekara uku ko hudu suka wuce da ya fara sai aikin ya ga zai mujallada da yawa sai ya sake shawara sai ya ishara bai magana sai shirahu wani da wani ko lan ajidahu aslan to sai ya zamanto shi na asalin ba kowa da shi ba amma shi zubaidi ya same shi Hmm.
da ma wani ƙari daga sai ya zama takharijin sa sai shi iraki ya ce amma ka koma ga wannan abin nan sagir sai ka gaba magana to yana nuna ga kabir amma yanzu an buga kabir ɗin yanzu an buga kabir ɗin nan yan shekaru biyar da suka wuce to da haka shi an mizarsa نعم yana magana wannan hadisi ne muka ambata an ka ambata ne hadisi ne dai ingantacce mallan arham to shin gaba ɗaya ma shi wannan ya, ya kawo shi cikin ya akwai bai zo ba yace to akwai sha'ani yace haka za وجد هذا الحديث في بعض النسخ وليس وفي كثير من النسخ ولا في نسخة عراقي وكا عراقي في تهريج سبع وقد رواه الطبراني في الكبير وابن أساكر في تاريخ ما حديث ابن عباس رضي الله عنه بزيادة ولو كنت مفضلا أهلا فضلت النساء تنبيه نبي رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير مسند عمان البشير شي ينزو ɗabrani yana da cikin littafin da na faɗa muku shi ɗabrani kabir a wanga a salafi ya buga mujaladi ishirin amma kuma ya rasa wasu ba samu su ba bayan shekaru da dama sai nan a saudiya sai suka samu sun sohi musamman hadisan abdullahi na amur da abdullahi na abbasin da abdullahi na umar wanda suna cikin waɗabarani kabir amma shi wancan da buga bai same su ba daga cikin waɗanda an ka samu musnan na na Umaru Bashir babu shi in ka koma ga ɗabarani mai mujalladi ishirin babu musnan ɗin gaba ɗaya babu shi amma an same shi yanzu mujalladi guda shi yasa nan ne ishara ni ce wa ɗabarani bai karsanci musnan na Umaru Bashir sai na hudu sabha don kada mutum ya koma ga wancan ce bai gan shi ba sai daga baya an ka same shi musnad din gaba ɗaya hadisan nu'man ina ga su wuce 20 ko 30 yana cikin ƙananan sahabbai usman na cewa bai jima ga manzoran amma ba haka bane innal halal abin nan bayyana bayyana ai kaga shi ya roto shi kuma ya ce ya ji daga manzoran don haka amma ya ji kaɗan don kusan tsara hasan ne asumna ali shi ne Oman ba karami ne sosai amma ya ji wasu hadisai ishirin daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam na'am na'am to hadisin nan ake cewa asalin hadisi yana so in kawo da inganta daga hajib ne mufaddal ibn muhallab an abiya an umar bashir radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم wannan shi ya inganta وهذا اسناد صحيح واصله في الصحيحين واخر البخاري في صحيح معلقا بلفظ اعدلوا بين اولادكم في العديه نعم
نعم قال صلى الله وقال صلى الله عليه وسلم ساووا بين اولادكم في العديه وانا كان يقيه وغيره وان كاي ان كسكوري كو wanga taliki ai ne ya kamata ya zo ne ya kamata ya zo a shi din dai ne na tsallake ne can ɗazu sa da ni ce na harko na abu dawud ni ce bai kamata ya haka ba ko a ni ce akhrijo abu dawud wal buhari wa tirmidhi wani to ai da muslim wa muttafaqun alai ana bi hura wa taqdim muallif aba dawud ala al buhari khadahu inda ulama al fard to wanga na biyu din ne yanzu shine ne yau ga magana na'am don haka ya inganta sa'amin nan sawu bayan auladikun ko? Eh, a ya inganta wannan ma.
Da lafazin sawu.
Eh, ina jin to an samu wani wahimi ko?
Shi haka da yake bayani ne kai.
Ga can na ƙasa, a yau ɗabarani ko? Saboda in kun lura wannan hadisi bai da tarihi. Sawu bayan auladikun bil aqiya sai ce min al ihya'i wa ghairihi.
Ghairi to shine nace shi Zubaidi ya ce wagga ma wanga hadisi a cikin galibi nusa na ya babu hadisi shi yasa iraki ma bai ta hadisin sa ba Na'am.
to shine kuma sai ni ce wannan hadisi ya inganta da wanga lafazi ko wanda na faɗi Wanda ka faɗi.
idalu Na'am.
to amma daga baya na canza ra'ayi To, ya kamata in kawo shi to, wanga sawu da ya inganta haka sawu.
eh don ga Wala wala dai.
can Buhari ya kawo shi wa akhar Buhari fi sai mu'allakan bi lafz idilu baina auladakum fil aqiya ina Na'am.
eh kalmomin ne a amma mace amma ka ga fil aqiya ta huko ina Eh, to ko ina.
Buhari ya kawo shi da Albani Allah shi kansa ya da a fashi da wanga lafazi sai ni bi shi daga baya sai ni ga waɗanga shawayik sai ni dawo Mm.
akai gashi na na faɗi shi ko Ka faɗi su na jiki.
a ban karanta shi ba shi ya kawo Kan da haka Wani na gani su.
ga ya ce yace bi sirrin sahih Allah shi rubuha wa bihi yakunu al hadith sahihun Mhm.
sabani wa da albani yadda a fashi na'am wala wa shahadu min musa ya ibn abi kasir usan sahih har sa'id ibn mansur fi sunani wala sawu baina auladikum aga fil adiya adiya to wannan shi yasa ni dawo ga littafi ga inganta shi ga wacce nisohi na baya na da a fashi ta ba'an ga abin da Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah ya tahi to amma nan na ga shawahid da suka karfafa shi kuma ma na haɗi na in kullura Mm.
a shi dai na haɗi tadifa albani ga can ƙasa da abu amogir ko sakwa bishin cewa ƙalar manawi ilfain ƙalar zafi ismaila ayyash wa shehu da ifani wa ƙalar albani rahimahullah fi da ifa wa haza sanadun da ifi Mm.
ابن يوسف هذا متفق على تضعيفه إيه، ولذا قال ابن حجر في التقريب في ترجمته ضعيف ومنه تعلم أن قوله في الفتح شهاب السيد وإسناده حسن والباني شجاراني غير صحيح وضعه ابن الجوزي في التحقيق لكن له شاهد وأن شيء سان الداو لكن له شاهد من حديث نعمان بشير Mm.
في لفظ ساووا بين أولادكم في العدية كما تحبون أن يساووا بينكم في في البر.
البر, أخرجه الطحاوي في شرح معاني آثار وفي شرح مشكل آثار آثار.
بسن الصحيح على شرح البخاري وبه يكون الحديث صحيح to shi kuma ga shahid mursal Na'am.
sai hadisin ya inganta da wanga lafazi wancan isnadin akwai matsala amma ga shi yana da wani lafazi wa ma yana nuhin ah, shahid daga hadisin Nu'man Bashir da kuma mursal na Yahya ibn Abi Kasir dan wanga yana cikin aiki na na baya duk wanda adda wancan bugu na baya zai ga nasa da yi Mm.
mm.
نعم وقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سبتا من النار راه البخاري ومسلم عن عائشة mana wanda Allah ya baɗi ya mata shi ne jaraba tun da rayuwa ya jaraba ce ya kula da su ya kyautata musu za a zama sutura gare daga wuce jihannam وقال صلى الله عليه وسلم إن من حق الولد على والده أن يؤلمه الكتابة وأن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ راه ابن هبان راه ابن نجاري عن أبي هريرة wannan ibn najjar wani malami ne cikin malaman hanabila mutumin ah, iraki yana da littafi zai da tarihin bagdad نعم asalin tarihin bagdad na hadibul bagdadi ne نعم an buga shi mujalladi 20 to shi wannan ibn najjar sai ya zo ya zaid tunda shi ma dan bagdada ne bayan rasuwar shi hadib wasu malamai sun shigo bagdada to shine sharadin shi ah, hadib duk malamin da ya shigo bagdada sai ya tarjama ta مم.
da hadisan da ya roto ya ambata to shi wannan ibn najjar shi ma sai ya nashi bayan rasuwar shi ma an buga shi gashi ba amma bugun ba cikakke bane yasa Na'am.
ban gane ba wanda aka gare ni sai ni ihala zuwa ga jami'ar sigir نعم eh walam arahu bil matbu ba ka hadisi ne dai wanda yake bai inganta ba hadisin da نعم
na
وقال صلى الله عليه وسلم ما نهل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن راه الترمذي عن عمرو بن سعيد بن عاص shi ma hadisin da bai inganta ba na
وقال صلى الله عليه وسلم من كان له أنثى فلم يؤدها ولم يهنها ولم يؤسر ولده عليها أدخله الله الجنة راه أبو داود عن ابن عباس
ma'ana bai turbuɗe ta ba irin ɗabi'ar da jahiliya na laraba kai na amal ma'udu ta su'ilat ya yi zambin kutilat kuma bai walakanta da ita ba ولم يؤسر zai zaɓi ɗan ɗane namiji a kanta ba أدخل الله shi الجنة Allah zai shiga da shi aljanna haka duk dai amana ce na نعم
mutai تجب صلة الرحم ويحرم قطعها تجب صلة الرحم ويحرم قطعها ina قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم رواه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم
ruwan ga da sai ana barin su haka na haka malamai suka ce وقال صلى الله ce عليه bai وسلم shiga aljanna ai shi haka ba a tsaya bayani نعم dan wa'id ne وإذن ina وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسل رحمه رواه البخاري عن أبي هريرة وقال صلى الله عليه وسلم من كان له Ina cewa wa أقارب da atun min alhadis kharij buhari wa muslim ba abu hurairah kawai ba buhari kawai ba نعم هو متفق عليه نعم.
وليس من أبرار البخاري نعم.
كما قال المؤلف هنا مم.
وقال الدروسي في طريق الجنة شما بيدوربا يا كما تشاء متفق عليه نعم إيه نعم وقال صلى الله عليه وسلم من كان له أقارب ضعفاء ولم يحسن إليهم ويصرف صدقه صدقته إلى غيرهم لم يقبل الله منه صدقته ولا ينظر إليه يوم القيامة رواه الت- رواه الطبراني يشي لا أرى لا أره بهذا اللفظ ولكن أخذ الأبراني في المؤجم الأوسط لو أن لفظي دبن نعم وأن بعد أن لفظي ويا أمة محمد والذي بعثني بالحق لا قبل الله صدقة من رجل بل هو قرابة محتاج- محتاجون مم.
إلى صلته ويسربها إلى غيرهم والذي نعم.
نفسي بيدي لا ينظر الله إلى يوم القيامة وأن شيء لفظين نعم wanda dabarai ya rodo shi ausat amma wanga lafazi da nan mala ya kawo ban gan shi ba cikin a in- cikin kubura a dama in yace dabarani abinda ya kamata ya zama cikin kubura alkabir to babu shi na ausat kuma kun ji lafazinsa ba ya dan sha bamban ala kullu halin hadisin da ifi ne na وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا الرحمن وهي وهذه الرحم eh wannan لها ƙari- اسمها من اسمي wa haziya asali wacce bahiya ba haka ke na فمن وصلها وصلته ومن قداها بتته رواه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن من سره أن يبسل له في رزقه وأن ينشأ له في أصله فليصل رحمه رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ بالمكافئ nan ma ya ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري والترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن عاص nan ma malam ya yi wahani da ya ce hadisi na sama na abu huraira hadisi sannan neman sarrafu sai ya ce a harajar turmizi wa abu dawani sai wannan ya yi kusuri jiddan a kharjahu buhari ga farahim mu'allif fi takhrij hadha hadis lan lan yakhrijuhu abu dawud kuma نعم hadisin asala abu dawud bai tajiya turmizi نعم wanda sai gaba ɗai ya kawo su ukun dubba wanda ya ta da hadisi kawai buhari ya kuma ya kawo buhari ba wala allal mu'allif arada hadisi Anas don akwai wani hadisi mai kama da shi na Anas ba na Abu Hurairah ba wa akhrajahu Buhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nisa'i wa in arada bi zalika bi qasar fi takhrij Na'am.
amma na Anas sai kani kuma bai daidaita ba Buhari Muslim sun tar da shi in na Abu Hurairah kani to Abu ah, Tirmidhi Abu Dawud da Nisa'i ba su tar da shi ba in na Anas sai kani to Buhari Muslim kuma sun tar da shi duk dai ko bai tabbata
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم فيقضؤونني واحسن اليهم ويسيء- ويسيئونني ويسيئون الي واهلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل ولا يزال معك amma kana من sha الله haƙƙin su.
زهير عليهم ما wannan دمت toka على mai ذلك zahi رواه مسلم kana ba suna sha toka mallawa da ake kamar mm, akwai wani hausar ta kuma ko an dai gane wannan Eh? wannan mai zahi wadda an ka aza wuta an ka ɗoki kamar abin ga wannan mai zahi habdi ana ce mata habdi ana ce mata toka yana duk sakwatanci ne ba nan ka gani ko eh eh eh ta kara to amma dai wannan din da ake ta ta yi zahi din nan ka hanta huce to kawai yana sha da su ne to kaga ya kan sahi ke shine manzon rahama ya ce kuma wallahi zalima aka min Allah zahirun ai mataimaki alaihim matukar kai kana kyautata musu suna muna nama to kai Allah zai ɗaukaka a kansu وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو بنتين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة راه أبو داود أنا ضد ترجيبي ليه قلت ولا أغني قلت وكان ستر رحم سببا في بسط الرزق لقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ومن كان غنيا وأقاربه فقراء يسلهم ببره وإحسانه وهم يسلونه بالزيارة والتفقد لأهواله ana binciken lahaya yake ونحو ذلك shi shi ko sai su yi haka shi yana kyautata musu da ihsani su ko suna wata alheri ga rai su zo malam kana lafiya ga sauran wannan duk magana malam ce mai asalin littafi ba na'am نعم لقوله عليه الصلاة والسلام سلوا أرحامكم ولو بالسلام wannan hadisi shi ma yanzu kamar waƙiyan yanzu saboda abuwa sun mu mutane yawa wannan mm, salula ita ma yanzu ɗan abu ya buwa ka ɗauki waya ka buga ma wani ƙanan mahaifi ko wani wata gwaggwanka ko wani yakumbu ka buga mata ka ka ce assalamu alaikum ina wannan ka walau bi zalik ko baka samu ta yaya ba in ma ka ce a- a turo account ka dan tura wani abu kaga abubuwa yanzu mai kyau ne ai hanya ce mai sauƙi eh, wannan taimaka ka yanki zumuntar ƙwarai don da babu wagga hanyar zai zama to baka ta yi ba sai ka ci zan ta yi zan ta yi baka ta yi amma yanzu ko ka yanka ta yi ka buga kun ka gaisa to kaga hanya ce wala bis salam na'am ko da aika sallama kuna lafiya da sauransu